a cikin siyaqun nafi to wannan ya nuna umumi kama ba min ilahin illa ilahun wahid to wannan ilahin din ya nuna umumi saboda ya zo ne fi siyaqin nafi gashi ma haka ƙara ƙarfafawa da kawo min aka kawo min ko la rajula fiddari to rajula din ya nuna umumi shi yasa ba dama ka ce la rajula fiddari ka ce ban rajulani a'a ba za ka faɗa haka ba saboda da kace la rajula kamar ka ce baki ɗaya abinda ake kira jinsin mutum to babu shi a gida babu shi a gida to wasu malaman suka ce in ma nikira ta zuwa cikin siyaqun shar'i to shi ma nuna umumi kamar misali na qur'ani wa in ahadin min al-mushriki nastajaraka to ahadin wannan da yake ya zo fi siyakin shar'i tunda in shar'iyya ce to shi ma ya nuna umumi duk kowane ne daga cikin kafirai yace yana son ka bashi alkawari ya saurara ya ji menene musuluncin to ka bashi ka bashi alkawarin sai ya ji qur'ani ya ji zancen Allah ya san menene musulunci wa in ahadin to ahadin ya dau umumi saboda nikira ne da yake ya zo fi siyaki shar'i wannan shine abin da malamai da yawa suka tafi a kai hakanan ma a cikin hani eh kamar misali kace la tarib ahadan to shi ma nan ahadan din ya nuna umumi tunda ya zo ne fi siyakin nahayi la ta nahayi ce to sai wancan na bayan wancan baitin an gama maganar adawatul umumi to kuma za a yi bayanin nau'o'insa wa minhu ma yarqa ta imani akwai a cikin ami amin da yake yana nan bisa umuminsa yawan bisa umuminsa ba a yi tahasisinsa ba ana nufin umumin da shi kuma ba a yi tahasisinsa ba to wannan ya izu menene fi far'iyatul ahkami da wuya yana da wuya samu a cikin hukunce hukunce na reshe ba kasafai akan sami irinsa ba a qur'ani don wa'ansu ma cewa suka yi bai huce biyu ba ko uku irin wannan amin da yake ya zo a kuma ba a yi tasisinsa ba bari wa'ansu ma sun ce gaba ɗaya gaba ɗaya inda abin da yake ya shafi furu'a ne ya shafi hukunci ne na aikatawa to ba inda yake aka samu amni a qur'ani wanda ba a yi tahasisinsa ba inda yake ake yin tahasisin inda yake ake samu wanda ba a yi tahasisin ba sai wanda yake ya shafi aqida kamar misali inna allaha la yazlimu nasa shay'a inna allaha la yazlimu nasa to annasa din ya dau umumi ko shay'an din ya dau umumi tunda yake ya zo nikira fi siyaqin nafi to wannan yana nan bisa umumin nasa hakanan kuma wallahu bi kulli shay'in alimu ko kuma huwa allazi halaqakum min nafsin wahidatin huwa allazi halaqakum min nafsin wahidatin to suka ce iyaka wato wannan duk da yake ya zo ne a cikin aqida to irin sa da dan dama ko dai to sun ce iyaka ma ukun kenan wa azza illa qawluhu wallahu bi kulli shay'in ay alimun zahu to wa qawluhu halaqakum min nafsi wahidatin husu biduni lafsi inda mai manzumatu tafsir yake faɗa ko to ahan ami mahasusu wanda yake aka yi tasisinsa wanda yake amma ana nufin umumin da shi da farko an sake shi ne ana nufin umumin da shi amma daga baya kuma aka yi tasisinsa to jamma wannan yana da yawa a ƙur'ani yana da yawa a ƙur'ani sai a samu ya zo ami kamar wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wal mudallaqatu jam'i ne wanda yake mai al ya dau umumi duk mace da aka sake ta lalle ta je ta zauna ta idda da ƙar'i uku wato tsarki uku a wajenmu da wajen shafi'awa ko jini uku wajen hanafiyawa da ruwa da tafi inganci wajen hanabilawa to wannan ya ɗau umumi amma kuma sai aka yi tasisinsa a wani wajen aka fidda duk matar da yake an aure ta bata tare aka sake kafin ta tare aka sake ta يا أيها الذين آمنوا إذا نكاتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها wace in dai kun auri mace kuka sake ta kafin ta tare to ba maganar ku ce sai ta muku idda an fitar da wa'insu da yawa kenan wadda aka saka kafin ta tare ba idda a kanta an ware ta sannan kuma aka ware masu ciki da wanda ba su fara jinin hairar ba da wanda ba sa yi sun daina a ayar suratul dalaki wallahi ya isna min al-mahiri min nisa'ikum in yakabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahir وولاة الأحمال أجلهن أن يرأن حملهن amma ami wanda yake ake nufin hususi da shi wato ammi ne amma ana nufin hasi da shi ina misalinsa a ƙur'ani ya zo a ƙur'ani kamar faɗin ubangiji sanahu wa ta'ala an ya hasudunan nasa to an nasa da aka sa alif da lam ya nuna umumi kamar an ce dukkan mutane alhali ba ana nufin dukkan mutane ba mutum ɗaya ma ake nufi kawai anan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wato aka yi kiransa duk kamar dukkan mutane saboda ya tarar da dukkan cika da ake nema a wato wadda za ta yi a same ta a mutum to an ya su dunan nasa to wannan amni ne amma ana nufin hasi da shi don haka nan allazi na kala lahumun nasu innan masa karjama ulakum to shi ma annan kala lahumun nasu kala lahumun nasu shi ma mutum ɗaya ake nufi shine nu'aymun masudul ashju'i shi ne yanzu yana faɗa wa musulmi cewa ai ya kamata ku kiyaya ko ku ce za ku ta yaƙi yanzu ƙurashawa sun yi taro mai yawa ba su taɓa irinsa ba in fito sai sun ga bayan ku ga garfanu ga hawazin duk tare da su to amma musulmi sai ya zama mai suka ce suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'a lakum fashawhum fazadahum imana su da yake mummune ne sun san cewa Allah na tare da su wannan tsoron da ya ba su ba abin da ya sai kara musu imani kara musu imani ya wa kalu hasbunallahu wa ni'mal wakil to to shi ma anan nasu amini amma ana nufin hasi da shi amini amma ana nufin hasi da shi ya wato majazi ne saboda ana an saki da yawa ne ana nufin guda ɗaya ya zama kenan duk ami wanda yake ake nufin hasi da shi to majazi ne ila ƙasa wato juz'iyya an saki kullu ne ana nufin juz'i to a sai kuma za a yi magana a kan tahasisi abinda yadda ake tahasisin shi a din. a can dai a baya an faɗi cewa amin kenan ya kasu kashi nawa an ce akwai amin da yake shi ba a yi tahasisinsa ba ko gaba ɗaya ba ana nufin umumin da shi ko ba a yi tahasisinsa ba akwai kuma amin da yake shi ana nufin daman ɗaya ne da shi tun farko sannan kuma akwai amin da yake an yi tahasisinsa shi yasa ya zama iri uku kenan ko iri uku ne kenan to sai kuma wato za a yi magana a kan wato tahasisi shi hasi iri biyu ne akwai wanda yake muttasili akwai munfasili ko yadda muka karanta a usulin fiqihi tamyizu ba'dil jumlati tasisu sun lizittisalin wa infisalin yankasim ya kasu kashi biyu akwai muttasili akwai wanda yake munfasili to shi wanda yake muttasilin shi za a fara fada a nan walwasfu ita sifa min muhassisin tana daga abin da yake tahasisi sifa tana tahasisi idan ka ce a karimil fuqaha ka ce girmama ka umarce shi girmama dukkan malamai amma to idan ka kawo sifa kace al'aqtiya ka fidda waɗanda suke malaman wanda suke ba masu tsoron Allah ba kace akrimil ulama al atqiya ka girmama malamai masu tsoron Allah to ka da wanda suke ba masu tsoron Allah ba a nan sifar ta yi tahasisi ta ɗauke umuma wanda yake za a ce faƙihi ne amma gairu faƙihin to wannan baka umarce shi da ya girmama shi ba sufa tana zuwa ta yi ta hasisi to ƙaƙadittasal wanda yake mutasili wanda yake mutasili yana da hasisi hasi wanda yake mutasili sharaɗin na biyu kuma sai sharaɗi sai sharaɗi kamar ka ce a karimin fuqaha a inittaqaw ka girmama malamai amma in sun ji tsoron Allah to wannan inittaqaw din sharadi ne ya nuna tahsisi ko a karim bani tamimin in ja'uka ka girmama banu tamimi amma fa in sun zo wajenka to shi ma in ja'uka wato sharadi ne wanda yake yayi tahsisi yayi tahsisin umuma hakanan kuma istisna'i kamar a karimil fuqaha'a a karimil fuqaha'a illa gairal atqiyai ka girmama malamai amma banda wanda suke ba masu tsoron Allah ba to illa istisna'i wannan wato ya nuna an yi tahasisi an yi tahasisi ko a karimil dillaba illa zaida ka girmama baki ɗayan ɗalibai amma banda zaidu ko a karimin dullaba gairan muhufikina ka girmama ɗalibai amma fa banda wa'anda ba su yi nasara ba to duk wannan istisna'i ne ya nuna tahasisi ana tahasisi da istisna'i to hakanan kuma gaya gaya ita ce ta hudu daga abin da ake istisna'i da shi gaya kamar a karin zaidan ila an yi safira kai ta girmama zaido har zuwa lokacin da ya tafiya kaga wannan an nuna gayar girmama wadda aka ce kai ta masa cewa kafin ya tafiya kai ta girmama shi amma in ya tafi kuma shi kenan ba cewa aka ka bi shi kuma can ma kai ta girmama shi ba a nan dai muddin yana nan kai ta girmama shi to iya wato shi ma gaya kenan ko kamar na ƙur'ani sun ma'a wato atimus siyama ilal laili ilal laili gaya ya nuna cewa shi azumin yana karewa da dare to wato wayannan su ne guda hudu wato muhassisi wanda yake muttasili guda hudu kenan muhassisi wanda yake muttasili guda hudu kenan da sifa da sharadi da istisna'i da gaya wayansu malaman sun kara abu na biyar shine wato badalul badalul ba'ari minal kulli badalul ba'ari minal kulli suka ce shi ma wannan yana cikin muhassisat sai dai wasu malaman ba sa lissafa shi a ciki yana daga misalinsa a wajen wasu malaman kamar ayat suratul anbiya'i wa asarun najwa allazina zalamu هل هذا إلا بشر مثلكم وعصر النجوى أي كما أنت قبادة sun ɓoye asiri kamar mutane gaba ɗaya da wanda suke musulmi da ba musulmi ba duk asiri sai ke akan faɗin wannan magana amma sai aka kawo badali aka ce allazi na kafaru a wa'anda suke kafirai ne masu yin haka to suka ce kamar irin wannan mata hasisi ne suka ce shi allazi na ɗin wato badali ne badalul ba'ari minal kulli badalul ba'ari minal kulli ita wannan ayar akwai hanyoyi mata irabi wajen guda hudu ko biyar ma ita wannan wa asarun najwa allazina kafa zalamu hal hadha illa rajulun ay illa basharun mislukum afatatuna sihra wa antum tusiruna to akwai hanyoyin yi mata irabi shi wa asarun najwa din wajen guda hudu ko biyar akwai wanda zai suka tafi kan cewa shi allazina din badali ne shi yasa wato asaru wannan wawin shi ne fa'ilin akwai wanda kuma suka tafi akan cewa allazina din muftada ne asaru din shi ne labarin sai gabata jumla fi'iliyar ita ce labari ta gabata wato domin in fi'ili ko da fi'ili ya zo labari ta yi ya gabata idan ya zama akwai abin da yake zai shirarsa cewa labari ne ba jumla ce fi'iliya ba shi yasa wannan yana daga cikin guraren da yake ibnu malik ya saki magana a cikin alfiya amma malamai suka ce magana tasa tana bukatar kaidi ko inda yake cewa ka za iza mal fi'lu kana al habara aw qusida istimaluhu munhasira haka inda yake fili ya zamo labari to shi ma dole mubtadan ya gabata kan labari malamai suka ce ba ko ina ba ba ko ina ba sai inda yake ba alama ba alamar da za ta nuna cewa jumla ismiya ce amma akwai alamar da za ta nuna jumla ismiya ce ai ya halatta ya halatta wannan yana cikin idlakin mai alfiya wanda suke bukatar a yi musu kaidi suke bukatar a yi musu kaidi to alhamdulillah gobe sai mu karasa wannan abin da ya rage na babin bismillahir rahmanir rahim Mm. والآملين
تخص ما ما أبين وأنها في مكروهة الصلاة لا وكل ما هنا ما أمرت أن أقاتل خص بإجراء وبالقياس وأمر مرسلا نداء نداء الناس نداء الناس نداء الناس لا أكفه وفيه ما يتلاقي ومن نسوة تلاقي ما قصة الكتاب to an magana a baya akan hasi wanda yake mutassili aka faɗi cewa iri hudu ne ko iri biyar iri hudu ne a wajen mafi yawan malamai amma waɗansu sun ƙara na biyar to an magana a kansa wannan hasi wanda yake muttasili kenan to yanzu kuma za a yi magana akan hasi wanda yake munfasili hasi munfasili shi yana da yawa domin sashen malamai ma na masabar mu wato shahabuddin karafi ya ce mu a masabar mu hasi hasi ya kai ha'iri goma sha biyar daban-daban ya kai ha'iri goma sha biyar hasi abinda yake tasisin ami to ya kai iri goma sha biyar to a nan dai za a faɗi wa'yansu a ciki na hussa bilkitabi akwai abin da yake aka yi tasisinsa a cikin ƙur'ani ya zama an yi tasisinsa da ƙur'ani ami ya zo a ƙur'ani ya zama kuma hasi ɗin ya zo a ƙur'ani wanda zai tasisin wannan amin wanda yake mafi yawa shi wanda yake za a yi tasisin shi yake fara zuwa shi hasin ya zo daga baya in ba kamar a aya biyu a cikin ƙur'ani ko aya ɗaya ba kamar ayar iddar wadda mijinta ya mutu ya batta to ayar da ta yi tasisin ita ta fara zuwa sannan wadda aka yi tasisin ta ta zo daga baya wadda aka yi tasisin ta ya zamo ita ce ta zo daga baya amma wadda aka yi tasisin ita ta fara wadda ta yi tasisin ita ta fara zuwa to kama aya biyu na aure ahan da kuma na saki ayar aure da saki misali cewa in kun saki mace za ta idda aya ta farko ta zo da cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun cewa duk matar da aka aura aka saki to lalle ta je ta zauna ta yi tsarki uku ko ta yi haira uku wannan ya nuna matan nan ta tare ko ba ta tare ba mai jinin ce ko ba mai jinin ba mai ciki ce ko ba mai ciki ba to wata aya sai ta zo a suratul ahzabi bayan nan ita wannan aya a bakara take to ato ato ato har a zo suratul ahzabi sai ga aya ta zo wadda ta tasirin ta يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها fadalikuhun sarihun sarahin jamila ya kuwa na suke mummune duk matar da ku aura kuka sake ta kafin ta tare to wannan ba magana ku ce sai ta muku idda ba wata idda da za ta yi muku to an an an an fidda wa'ansu kenan su ne wa'anda aka aura aka saki kafin su tare su aka ce ba sai sun yi idda ba sannan kuma a tawa a tawa a zo suratu talaqi sai gashi an sake tafisi an ce wallahi ya isna min al-mahir min nisaikum in yakun fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahir wa ila tulahmali ajaluhunna an yar'ana hamlahunna aka ce can da aka ce a idda da ƙar'u uku da ƙuru'u guda uku to amma waɗanda yake su sun daina jinin haira fa mace wadda ita shekarunta sun haura na jinin haira ya za ta in mijinta ya sake ta aka ce ta yi idda da wata uku haka ma wadda ita bata isa ta yi jinin haira ba bata fara jinin haira ba ita ma idan aka aure ta aka sake ta sai ta yi idda da watanni uku aka ce kuma mai ciki ita iddata ta haife cikinta to da an yi tafi su waccan ayar ta bakara wal mudallaka to ya tarabbas na bi an sunna salatu ta qulu kuma da a wannan waje qur'ani ne ya tafi sun qur'ani amin ya zo a qur'ani ne hasun ma ya zo a qur'ani to haka nan kuma shi qur'ani yakan zo ya zamo an yi tafisinsa da qur'an da sunna qur'ani ya zo ya zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta yi tasisin qur'ani ya zo ammi sunna ta zo wadda za ta yi tasisin kamar misali yusikum Allah fi auladikum auladi da aka rafa ya dauki umumi auladi jam'i ne wanda yake an rafa shi yasa ya dau umumi ashe duk dan da aka mutu aka bari lalle zai gado duk dan da aka mutu aka bari zai gado kafiri ne ko musulmi to sai hadisi ya zo cewa la ya risul musulmin kafir wala kafirul muslim ai wanda yake kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ma ba zai gaji kafiri ba sai aka fidda dan da za a mutu a bari yana kafiri dan da yake kafiri a wannan sanda abin mahaifin nasa ya mutu ko mahaifiyar tasa ta mutu wannan ba zai gado ba ko da daga baya musulunta kaga ba zai gado ba inda sanda aka mutum yana kafiri ba zai gado ba to wannan qur'a hadisi ya yi tasirin umumin qur'ani kenan jammu irin wannan yana da yawa a samu hadisi ya yi tasirin qur'ani yana da yawa am akasin haka ya zo shine cewa qur'ani ya tasirin umumin sunna amin ya zo a hadisi amma hasin ya zo a qur'ani fi hidari a cikin magana da aka yi ga أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلهيا من سورة النحل wannan aya ta qur'ani ta yi tasirin umumin sun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma ubina min hayyin fa huwa maitatu duk abin da aka nisanta shi aka cire daga jikin mai rai to wannan abin ya zamo mushi ya zamo najasa kenan ashe ko da gashi ne aka yanka daga jikin dabba ya zamo najasa tunda daga me aka cire shi daga me rai ashe ya zamo najasa kenan to amma aya ta qur'ani ta zo da cewa banda kamar gashi gashi wannan dan an yanka daga jikin dabba ya halatta a yi amfani da shi ba ɗahiri ne ba najasa ba hakanan kuma an samu inda yake ƙur'ani ya tafi sunna a ayar hafizu ala salawati was salatil wusta lalle ne ku kiyaye musu salloli da suke na farilla sallah ta farilla ko da ta tsere muku lalle ku tsaya ku rama ta koyaushe ne koyaushe ne wannan ya nuna ashe koyaushe a iya yin sallah ta farilla ya yi tasirin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ba a yin sallah la salata ba'da al-asri hatta tagaruba sham ba a yin sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi to wannan shi hadisin ya nuna kowace irin sallah ko ta nafila ko ta farilla tunda ya zo me yasa aka ce shi wannan hadisin ya dau umumi la salata ba'da al-asri menene ta ina ɗauki umumi an na kira fi siyaƙin nafi an samu na kira ne fi siyaƙin nafi shi yasa ya ɗau umumi to amma sai aka sami aya ta qur'ani wadda take cewa har zuwa ala salawatu wassalatu alhusna lalle ku kiyaye musu salloli ashe sallah ta farilla ita ko da bayan sallar la'asar ne ba wa ya iya ramawa ko da daidai faduwar rana ne ba wa ya iya rama sallah ta farilla da take kansa saboda wannan aya ta qur'ani sai kuma haƙa ayar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubihim wal muwallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabili fariqatan min Allah to wannan akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tahillu sadaqatu li zigina ko li ganiya zakka ba ta halatta a bada ita ga mawadaci to amma wannan aya ta qur'ani sai ta nuna wal amilina alaiha duk mai aikin zakka a ba shi daga zakkar ko da mawadaci ne ko ya fi kowa wadata a garinsu amma ya bar kula da dukiyar ta sai tsaya kula da zakka ko tara ta ko ajiyarta ko raba ta sai a bashi daga zakka inda ya bar abin da zai yi ne ya tsaya aikin Allah sai a bashi daga zakkar shi yasa kamar a masaban mu aka ce idan ya zamo shi aminin fakiri ne mai aikin zakka zamo fakiri ne sai ya karbi zakkar ta fuska biyu ya karba ta fuska cewa shi mai aikin zakka ne ya kuma sake karɓa ta fuska cewa shi fakiri ne wa a hazal fakiru bi wasfaihi yadda muhtasar cewa ne nake faɗa a muhtasar to to a haka nan kuma ida'i jizyatin fi ida'i jizyatin wato da da fi ne kan majaruri ko ida'i jizyatin haka nan kuma ba da jizya magana ba da jizya shi ma wannan aya ta magana ba da jizya ta yi tasirin umumin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa yana cewa umirtu an uqatilan nasa atashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu zalika faqad asabu minni dima'ahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala allah an umarce ni lalle in ta hakan mutane sai sai shaida cewa ba wanda ya cancanci abota masa sai Allah cewa manzo abin aikowa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to ashe kenan ba za a karbi jizya ba kenan daga kafiri to amma sai ga aya ta qur'ani ta zo da cewa a idan kafiri ya yadda zai ba da jizya kenan sai a kyale shi ya ba da jizya ba tare da an yaƙe shi ba kaga wannan aya ta qur'ani ta yi tasisi shine ayar wato qatil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajiruna to ta wa'annan ayoyin da aka ambata ga ga hadisan da suka yi tahsisin su ta farko dai ita ta aswafu ta suratul nahl ta yi tahsisin ma'ubina min hayyin fa mai tutu hafizu haka nan kuma ita menene gaba bayan ma ubiyin sai ne wannan haya wadda take kuma ta zo daga baya ita kuma ita ce hafizu ala salawatu was salatul husna ta yi tasisin hani daga yin sallah bayan la'asar ko bayan asubahi sai rana ta fito to aya ta qur'ani ta zo ta yi tasisin wannan hadisin a lokacin da ake kin sallah to la ta hillu ayar kuma wal amilina alaiha ita kuma ta yi tasisin hadisin da yake la ta hillu sadaqatu li zigina zakka ba ta halatta a bada ita ga wanda yake mawadaci to amma aka ce banda inda mawadacin ya zamo aikin zakai yake in aikin zakai yake wannan wal amilina alaiha ya shiga cikin amiluna alaiha to umirtu hadisin aya jizya kuma ta suratu taubata ita ta yi tasirin hadisin umirtu an uqatilan nasa qur'ani ana yin tasisinsa da ijma'i akan yi tasisin qur'ani da ijma'i kamar misali cewa ‘ya'ya biyu za su gaji su misali kaga wannan ijima'i ne ijima'i ne to haka nan kuma ana tasisin ƙur'ani da kiyasi ana tasisin ƙur'ani da kiyasi ina misali inda aka yi tasisin ƙur'ani da kiyasi kamar ayar da ta ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jannatin duk mazinaciya mace da mazinaci namiji ku yi wa kowannen su bulala ɗari to wannan ya nuna cewa mazinacin bawa ne ko ɗa mazinaciyar baiwa ce ko ya abinda za a yi za a yi bulala ɗari to amma sai ga wata aya ta zo fai za a husinna fai na taina bi fahishatin fa alaihin na nisu ma alal musanati min al'azab aka ce ita baiwa idan ta yi idan ta yi zina abinda za a yi a yi mata rabin abinda za a yi wa ya ya zama sai a yi mata bulala hamsin kenan amma shi bawa ba a yi maganarsa ba bawa ba a yi maganarsa ba to amma sai ta fuskar kiyasi aka ce to shi ma bawa in yi zina sai a ce za a yi masa bulala sai a yi masa bulala hamsin ba bulala ɗari ba kiyasi bisa baiwa inda ita baiwa aka ce in ta yi zina a yi mata bulala hamsin to shi ma bawa namiji in yi zina sai a yi masa bulala hamsin wannan da kiyasi ne aka yi tasisin wazzani inda azzani tunda akwai alif da lam akwai al ya ɗauki umumi hakanan kuma kiyasin yakan tasisin wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar madalul gani zulmu yuhillu uqubatahu wanda yake yana da dama ana bin sa bashi ya biya da gangan yayi zalunci wannan ya ba da dama ya halatta a yi masa azaba to wannan sai aka yi tasisin cewa banda inda wanda ake bin fa uba ne ta fuskar kiyasi aka ce to banda fa in uba ake bi in uba ne ko da yana da halin ya biya din nasa yake biya to wannan sai dai a saurara sai dai a yi magana kawai ba a ce za a taba ba siyasi to amma mursalan nida'un nasi inda aka ce an yi kiran mutane gaba daya to duk hamman zan shi kansa ya shiga a ciki hamman zo mai isarwa ya shiga a ciki kamar yadda aka ce ya ayyuhan lazina amanu to manzo ya shiga ciki ko ya ayyuhan nasu shi ma manzon ya shiga a ciki shi kansa mai isarwa وما يؤم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل من mai maraji saboda yake faɗa da inda aka samu siga ta umumi to ta haɗa har shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam ne inda yake an sami umarni ga gaba ɗaya to har shi kansa manzon ya shiga banda inda aka yi magana da annabi sannan sauran mutane wato ba su shiga ciki ba sai in an samu wani dalili na daban wanda yake nuna su sun shiga ciki amma inda aka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabi kai kaza ko kai kaza to wannan ba ya nuna cewa sauran mutane sun shiga ba sai dai in an samu wani dalili daban wanda zai nuna su din ma sun shiga ciki to amma akwai sabani kama a matsalar muzancin da ya fi shura shi ne abinda aka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai sauran al'umma ma sun shiga sai dai in an samu dalili akan cewa abun ya keɓance shi to kamar wa fihi man khilafu ka kauni man kama zama wa man turafu aka rafa ta linuswatin ga mata to shi ma akwai sabani man man mace ta shiga a ciki ko ba ta shiga ba to sauran malamai sun tafi kan cewa ita dai man mata sun shiga ciki in aka ce man ja aka fa'adihi kaza to har mace kenan in ta zo ma sai ka bata an umarce ka da ka bata ko kamar misali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqatuluhu wanda duk ya musanya addinin sa yana musulmi ya fita ya koma wani addini daban to ku kashe shi to wannan ya nuna har ita ma mace kenan in ta musanya addinin ta tunda ta shiga a cikin man sabanin hanafiyawa hanafiyawa ko suka ce ai mace ba ta shiga a cikin man mace ba ta shiga a cikin man shi yasa su a suka ce idan mace ce ta yarda ba hukuncinta a kashe ta ba sai dai a ɗaure ta sai dai a ɗaure ta amma ba a ce za a kashe ta ba domin ba ta shiga a cikin man ba to wannan yana cikin wuraren da yake aka samu saɓani kan lafazin ya ɗau umumi gaba ɗaya ko ko umumi ne juz'i ya shafi maza kawai ko ko ya shafi maza da mata gaba ɗaya to alhamdulillah jinsu waje ɗaya rashin jinsu waje ɗaya shine ma'anar zaman wasa hasi wanda yake munfasili wanda ko yake ya zo a waje ɗaya to ya zama hasi muttasili rahman rahim to almubayyanu ko almubayyinu wannan babu mubayyane kenan wal mujmalu da kuma abin da yake mujmali abin da yake mubayyani da kuma abin da yake mujmali abin da yake an bayyana an gane me ake nufi daga gare shi a cikin qur'ani da kuma abin da yake mujmali wanda shi ta kansa ba za a gane me ake nufi daga gare shi ba
الأول الوارث بالأصالة من الثاني ما لم يذكر الإدارة بهفت والشراك في الاحتمال بدء المؤسسة التي الاستعمال millati istimali
أو الاختلاف مرجوع الضمير غلبة كقرير أو تعقيل وبيانه يجيء بالاتصال to ko a tashi bayani hudu
فالأول na farko shine a mujmali الوارث to almubayyani kenan alwari'u shine wanda yake ma- ya bayyana a asali shi a kansa abinda ake nufi da shi a fili yake to wannan ya zama mu bayyane bai bukatar sai an yi bayaninsa a wani waje bai bukatar cewa sai an yi bayaninsa a waje misali kamar ayar da ta zo a cikin hajji inda ake faɗa fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka ashratun kamila to wannan aya yanda aka kawo ta aka yi bayani bai bukatar wani waje sai an ƙara bayani a kanta domin an yi bayani a kan ga yadda za a yi azumin ga adadin ga yadda za a yi su gurin da za a yi su aka haɗa kuma gaba ɗaya aka ce wasu batin iza wasu batin iza da zaru aka ce tilka ashiratun kamila to
والثاني na biyu kuwa shine wanda yake mujmali shine abin da bai bayyana ba ta fuskar shiryarwarsa wato wannan dilala din tamizi ne ehm, ga yattarihi din malam yattarihi shine abin da bai bayyana ba dilalatan ta wajen fuskar shiryarwarsa dilala din mutamizi ne so shi wani lokacin me ke kawo ijimali su ne aka yi bayanin dalilan ijimali a wannan baitin lila hasfi dalili na farko dai daga dalilan da suke kawo ijimali shine shafewa ya zama akwai abin da aka shafe ya zama kuma abin nan ta ya zama wannan kalma ce ko waccan kalma misali kamar na ƙur'ani wa targabuna an tankihuhunna wa targabuna an tankihuhunna قل الله يوصيكم في في فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتنك وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن ان ان شاته ko dai fi ko an ita ragiba ta yi ya zamo fi ce ta bita in ka ce ragibtu fi fulanata wato na yi sha'awar na so wance na so a ce na aure ta ragibtu fi fulanata inda fi ta zufita tana nuna sha'awa ko so ta yi kuma ya zamo an ne ragibtu an fulanata na ƙi wance idan an ne ta bi to a nan ba a bayyana ba fiɗin ce ko an to ya zamo ijimali kenan malamai suka ce saboda ta ya zamo duka biyun ake nufi shi yasa ba a bayyana kowane ɗaya ba daga ciki cewa su marayun nan ko a kanku ba kwa so ku aure su dangane da su yadda suke siffarsu ta halitta amma kuma dukiyarsu da kuke gani ba kwa so ya zamo sun yi aure sun auri wani bare dukiyar nan ta koma hannun baren shi zai sa ku aure su a auri mace ba don ita kanta ana nufin ta ba ana nufin wani abu nata ne kaga ba za a kyautata mata ba kenan saboda abin da take da shi ake hange ba ita kanta ba ba ita kanta ake hange ba abinda take da shi ake hange ta yi kuma ya zamo fi din ne wata gabo na fi an tanke wunna alhali kuna sha'awar ku aure su amma don kun ga ba su da wani ka'imi sai ku sai ku ki ba su sadakin da ya dace a ba su ku ki ba su sadakin da ya dace a ba su to shi ma wannan a ku dawo dai ku yi adalci ana neman ku ku dawo ku yi adalci tunda kuna son ku aure su sun muku to ku ba su sadakin da ya dace a bayar ga kamar su ba ku ce za ku ba su ƙasa da haka ba don kun ga ba su da wani ka'imi ba wani wanda zai tsaya da lamarin su sai ku to shi yasa anan akwai ijmali ta yi fi ne wa targabuna fi an tanki hunna ko an ne wa targabuna fi an an tanki hunna washtiraki washtiraki abu na biyu da ke kawo ijimali shine zamowar lafazi yana da ma'ana biyu ko fiye da biyu in ka ce ra'aitu ainan ta yi zamo ra'aita ainan basiratan ko ra'aita ainan jariyatan ko ra'aita haƙiƙata shay'i ko ra'aita zahaba wal firrata ko misali na qur'ani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun to qar'u dinnan yana zuwa da ma'anar jinin haira yana zuwa da ma'anar tsarki shi yasa akwai ijmali a ciki Uhu, gaban. Ta wani lokacin kuma abin da ke kawo istiraki shine yiwuwar magana an fara ne, faran magana ne wa arfin koko an yi adafi. To shi ma na kawo ijimali shine wato abu na hudu daga abubuwan da ke kawo ijimali. Misali a Ƙur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa to huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب تنند أكتي والراسخون واو ta ya zamo ta ibtida'i ce wawi tana da ma'anoni guda takwas ko tana zuwa don ibtida'i tana zuwa don adafi to wannan wawun anan tana itibalin a ibtida'i cewa ma ya alamu tawilahu illa Allah wakafi ne wajen warrasihuna mubtada ne yaquluna jumla ita ce labari ta yi kuma ya zamo wato an ce haka ne ya nuna ashe ayoyin da suke mutashabihai ba wanda ya san me suke nufi sai Allah shi kadai su wanda suke tabbatattu a ilimi abinda suke cewa kawai sun yi imani sun yi imani da ayoyin sun yi imani da qur'ani gaba daya da muhkam da mutashabi duk min inda rabbina kullu min inda rabbina to ta yi kuma ya zamo ita wawun ta adafi ne وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ba wanda ya san tawilin mutashabihai sai Allah sai kuma wanda suke tabbatattu a ilimi su ma Allah ya sanar da su tawilin ayoyin da suke mutashabihai ya na alhali su suna cewa tsaman nabi sun imani da shi alhali ya zama jumla ya na din bisa wannan tafsirin haliya ce alhali suna cewa mun yi imani da shi to wannan ya kawo ijimali shi ma a nan saboda wawun yana itimalin cewa ibtida'iyya ce wato isti'nafiya ita ce ake ce da ita isti'nafiya ta kuma ta zamo ta da fice to bi ne dai daga cikin ma'anonin wawi guda takwas kenan to haka nan kuma yana daga abin da ke kawo tashabuhi idan ya zamo kalma ba kasafai ake amfani da ita ba ba kasafai ake amfani da ita ba kamar misali wa fakihatan wa abba abba dinnan ba kalma bace da aka fi yawan amfani da ita a zancen larabci to shi yasa sai ya kawo aka samu fassara gare ta da yawa wasu suka ce wato a ciyayin da dabbobi suke ci suka ce ganyayyakin da dabbobi suke ci to dai duk wannan abin da ya kawo li qillatil isti'mali qillatil isti'mali to marji'in ramiri hakanan kuma abu na shida daga abubuwan da suke kawo ijimali shine sassaɓawar makoman lamiri sabawar makoman lamiri ta yi a ce ga inda lamirin ya koma ta yi kuma a ce ga inda lamirin ya koma to shi ma wannan yakan haddasa ijimali kamar misali fala uqsimu bima qi'in nujum wa innahu laqsamun law ta'lamuna azim إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تو إنه لا يمسه hudun nan akan me ya koma ya koma kan qur'anun ne ko ko ya koma kan kitabir ta ya zama ya koma kan qur'anun ya zama kenan ayat ta nuna ashe qur'ani ba wanda zai dauka sai mai tsarki sai wanda yake yana da alwala kenan a cikin ayar akwai hujja kenan ga wanda suka ce ba dama a taba qur'ani sai da alwala ta kuma ya zama ya koma kan kitabin kitabin makanun littafin lauhul mahfuz wanda yake abin koyewa kenan wato shine la masu ba wanda isa ya taba shi illal mutahharu sai mala'iku da suke tsarkaka sai mala'iku da suke tsarkaka ashe kenan a ayar ba hujja akan cewa ba dama a taba qur'ani sai da alwala in an ce shi hudin na la masu ya koma kan kitabin to hakanan kuma idan lafazi ya zamo garibi ne ya zamo garibi ne shi ma sai ya zamo ya haddasa wato ijimali idan lafazi ya zamo garibi ne to sai ya zamo ya haddasa ijimali saboda ba kowa ba ne ya san ma'anarsa kamar misali abinda aka roito na wato wani malami da ya faɗi mutane suka taru a kan sai yake cewa malakum ta ka'akatum alayya to kaga wannan ta ka'akatum alayya lafazi ne wanda yake garibi wanda yake garibi ta yi a ce ana nufin kuka taru ko kuka rufe ne ko abin da ya kama da haka to haka nan maimaitawa maimaitawa yana daga abin da